بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة جماعة المسلمين من أقارب ودياك الله سبحانه وتعالى مكوى مكومي cikin ikonsa da kaddarawarsa ya ba mu ikon gabatar da wannan farali na asuba a cikin jam'i da fata Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ladan da ke ciki kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya karfafe mu akai a yau muna safiyar talata 26 ga watan sha'aban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina tana 1446 wanda ya daidai da 25 ga watan biyu na shekara 2025 miladiya kamar yadda muka fara jairan gyar karatunmu na daruskanmu na watan ramadan yau insha Allah za mu ci gaba da wannan darasi yau shi ne darasi na hudu kenan ko? uwa ganin cewa watan ramadan wata ne mai alheri wata ne na alheri wata ne na bir na da'a da kyautatawa wata ne na albarka wata ne na gafara duk ayyukan da mutum zai yi a cikin wannan wata na ramadan da zai shigo ayyuka ne da ake lullum kaladansu kuma hanyoyin alheri a ciki suna da yawa ana so a cikin wannan wata mana rai a dinga nawa'a ibadodi daban-daban a dinga nashaɗa mana bayi su dinga nashaɗantuwa da ibadodi daban-daban fiye da wani watanni wanda ba musulunci ba saboda haka uwa musulmi ke gani insha Allah ya dace mu tattaro hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke ingantattu a ɓangarori daban-daban na babi na alheri babi na da'a babi na biyayya babi na samun falala da rahama da gafara da albarku tare da cewa muna ƙara jan hankalin 'yan uwa cewa a kula da abubuwan da yake na farali ibadodi na farali sa'annan kuma na nafilfili kuma waɗannan bayanai za mu ambace su ko za mu bayaninsu a kan dalilai da hujjoji daga alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama wadda take ingantacciya daga annabi sallallahu Alaihi wasallama kenan insha Allah bayanin abubuwa ayyuka na alheri da ya kamata bawa ko baiwa musulmi musulma mumini mumina ya aiwatar musamman a cikin wannan wata mai falala wata mai rahama domin samun albarka wannan wata samun falalar wannan wata mana ayyuka ibadodi waɗanda yake bawa zai dinga nawa'a daban-daban ma'ana nishaɗantarwa daban-daban insha Allah domin wata ne na ayyuka wata ne na ibada in an yi wannan a yi wannan in ka kama gaba ki ma bawa zai iya yi to fa ni'ima kada a dogara kaɗai akan ibada guda ɗaya a yi ta nawa sallah ne ciyarwa ne ya mulail ne shi kanshi azumin zumunci ihisa mana a yi ta nawa a waɗannan ayyuka shi ya sanya insha Allah na farko da za mu bayani a kai shi ne na farko al-ikhlas ma'ana yin ikhlasi da farko musulmi ko musulma ya yi ikhlasi akan ayyukan da zai aikata ko ibadodin da zai yi domin allah subhanahu wata'ala yana faɗa mana a cikin alƙur'ani wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyimah Allah ce umarci bayi ba face don su haidai don su bauta wa Allah bautan nan da Allah ya umarce mu mazanmu da mata ne ya ce mukulisi na lahuddi ma'ana in za mu yi mu tsaya mu tsarkake wannan ibada mu tsarkake wannan da'a ma'ana shine mun tsarkake addinin Allah subhanahu wa ta'ala addini wanda yake hunafa'a ma'ana miƙaƙƙe tatacce tantagaryarsa addinin annabi ibrahim wanda kuma allah ce wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim bai kasance ba da cikin mushrikai sak kayi wa allah ibada ba tare da shirka ba ko bid'a duk abin da zaka yi kai tambatar da cewa kana da dalili hujja daga littafin allah shine alqur'ani wa sunnatu nabi sallallahu alaihi wasallama da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah ne ce bai umarce ku bauta mishi ba sai fa in kuna masu ikhlasi tsarkake niyya kyautatawa dan Allah aikin da zaka yi kai shi ingantacce bayan ka tabbatar da hujja da dalili ya tabbata a yi shi Allah ya ce a yi ko manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce a yi to in ka tashi wannan aiki ko wannan ibada ka yi shi da gaske tsantsa tantagarya kuma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce yuqimu sala wa yutu zaka kuma a tsaye da sallah ita ma dan Allah kuma a bayar da zakka dan Allah wa zalika dinul qayyima Allah ce wannan shine addini tatacce mai kakke shine ibadar da Allah yake karba dan duk ibadar da za ka yi ko zaki idan babu ikhlasi baka tsarkake ba to aikin banza ne kafarsa kenan na farko yan uwa mu gane duk abin da za mu yi wannan falala da ake faɗa ta watan ramadan me ake ta garaɓasa da take cikin watan ramadan ba za mu same ta ba ko da mun yi ibadar sai fa ibadar ta kasance khalisan liwajhillahi ma'ana an yi ta da ikhlasi tatacciya kuma an yi ta da kyau ba a lashe mafu ba ko kuma an yi ta modere duk wannan ba ta ce abun Allah a tatacciya zaka yi in ka yi islam modere to ka yi a banza a addinin Allah ba modere a addinin Allah ba bid'a ba shirka in ka yi ta ka hada da shirka Allah baya so in ka yi ka yi bid'a Allah baya so saboda haka kenan mu gane yan uwa wannan ibadodi ayyuka da zan yi to mu yi su tatattu mu yi ikhlasi a cikinsu kowane aiki ne babu karami babu babba saboda haka duk abin da zaka yi kana so Allah ya baka lada akai Allah ya baki lada akai to ikhlasi to ya karbu idan babu ikhlasi to wannan aiki kuma ya tashi a tutar babu haba'an mansura Allah kare mu da haba'an mansura na biyu tajdidut tawbatu lillahi ta'ala ma'ana jaddada tubanka ga Allah madaukakin sarki ki jaddada tubanki ga mahalicinki rabbus samawati wal ardi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man taba qabla an tatlu ash-shams min maghribiha taba Allahu alaihi cikin wanda ya tuwo zuwa ga Allah subhanahu wata'ala taubatan nasuha tuba da gaske ka watsar da dukkan shashanci ashiraranci sata ne kake shaye-shaye ne kake zinace-zinace ne kake ƙarya ne kake gulma ne kake yi tsegumi ne kake yi duka ka watsar da waɗannan ayyuka ka tuwo zuwa ga Allah khalisan da gaske kabla an tattula shamsu mai magariba kafin rana ta kudo daga yamma to taballahu alaihi to Allah zai karɓi tuban bawan nan a wani ruwaya manzon Allah ce inna Allah yaqbalu tawbatal abd ma lam yugharghir manzo Allah ce Allah yana karban tuban bawa matukar bawa bai zo gargara ba ma'ana rai ba ta ya halinta ba ma'ana ne in har sai da mutum ya garkuwa bari ne ya ce ya bari ya tuba to tuba ba zai amfana ba irin tuban fir'auna kaga fir'auna sai ya ga bala'i ya tabbatar yanzu ba tsira bai zai sha ba tukun a lokaci ya ce la ilaha illallazi amana bihi bani isra'il wa ana minal musulmi a ce al'ana wa kad asaita min qabl a yanzu ban ditsiya ta kun da kai a baya duk barna da kai a baya sai a yanzu ashe kaga duk mabarnaci ya san abin da yake barna ne ba daidai ne ba girman kai ne da tsaurin kai da fitina to ba amma Allah dabara shi to a barin ta mita a ci duniya mu da tsinke a sai kenan za mu tuba za mu tuba a wayo ne wai za mu ala sai lokacin da aga ko tsuha kan ko an gashiya ko kuma an aga alama an shiga wani ciwo ya kama ba za a tsira ba sai a ce to astaghfirullah astaghfirullah to ba ma Allah wayo ana so ka tuba Allah yana karban tuba ko yana yafe zunubi ko mun yawansa bai ce mishi komi amma ka yi shi a lokacin da kake cikin gajiyar hankalinka da nutsuwarka da gaske kai ba wai dubara ce zaka ma Allah ba amma Allah wayo mana ba sai da kanka uwar barbane ba wani ciwo ya kama ka kabari salama alaikum gace to to Allah na tuba astaghfirullah a ko kuma kaga uwar bari ne yanzu a yake cewa kila ce ta ga yanzu duk ba mai zuwa saboda an tsuha kenan yanzu kaga ba tsufa ba ba ba imani ne ba sanya a'a saboda ba kiliyan ne a'a ko tsohon barawo ne sai da ga yanzu ya tsufa inda inda ya je kamo shi za a yi gudun ma bai iya ko ya ce ya tuba wadan caca ne a'a sai da ga yanzu an yara sun kasashe yanzu matasa sun taso masu sabon jini an ce mai laya ka kiyaye mai zamani yanzu masu zamanin su zo yanzu bai iya sai ce kai mun watsar mun tuba astaghfirullah a'a ana so ka yi da gaske babu wata hujja a'a imanin ka san ka da Allah da manzo imanin ka da lahira ma'ana nadama ta kai da gaske hakika ka san abin da kai a bayan ba daidai bane ba to saboda haka ana so duk wanda zai shiga cikin Ramadan ya samu garaba nan to ya tuba zuwa ga Allah tuba na gaskiya saboda haka shiga cikin ramanin ba tare da laifin kowa ba babu kiyayya babu hasada babu gaba ba ga dakin kowa to malamin ba ka yi ba nufi ma'ana ibada to ka hautur ba madaidaici akokin hautur ba wadda ke madaidaici na uku addu'a inda ru'yatul hilal ana son yin addu'a yayin da aka ga jinjirin wata addu'a lokacin ganin jinjirin wata domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya ga jinjirin wata ga addu'a da yake cewa اللهم أحله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله saboda haka wannan ita ce addu'a ta ganin jinjirin wata kuma diban wata sunna ce ko da ka tabbatar ba za ka gani ba ka je ka diba to su kai sunna koyi da manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ko ba ka gani ba kuma kana da ladan wannan sunna bayan an gani ko da ba gani ba aka ce maka gashi can ina gashi gashi amma duk ɗan uwa suka ce sun gani to saboda haka ma kuma sai ka yi wannan addu'a Allahumma ahilhu alaina bil yumni wal iman was salamatu wal islam rabbi wa rabbuka Allah na hudu ka azumci wannan azumi na ramadan imanan wahtisaban kana mai imani na gaskiya kuma kana mai neman lada a gun ubangiji Allah subhanahu wataala ya baka ladan wannan ibada shine siyamu ramadan imanan wahtisaban an ga wata to yanzu kuma ka kudurci yin azumin watan ramadan kana mai imani da ban gaskiya ga Allah subhanahu wataala sa'an kuma kana mai neman Allah subhanahu wata'ala ya baka wannan lada da ke ci domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama ramadana man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi duk mutumin da ya azumci watan ramadan yana mai imani yana wa ihtisaban yana mai neman sakamako a gun ubangijinsa gufira lahu ma taqaddama min zambihi Allah subhanahu wataala ya gafarta masa duk abin da ya gabatar na daga zunubansa saboda haka kenan duk wanda zai yi yayi da wannan niyya kyakkyawa to sai ka samu a wannan lokacin wannan gafara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zalika kullu laila dukkan daren duniya na Ramadan Allah subhanahu wataala yana gafarta ma bayinsa to i kokari ka shiga cikin wannan bayin da ake gafarta ma kada ka ji an ce kowa da kowa a'a sai idan an gyara ibada kenan yan uwa muna faɗi irin hanyoyin da ya kamata mu bi ga baki ɗayan mu mu tsarkake niyya mu tsarkake zukatanmu mu yi da gaske ba wai kawai a'a kowa da lokaci ne abin ya zama riga ce zamani ne wani yana yi wance yana yi ma ban yi bari in yi a'a ka a ce an baro ni a gida ni ba zo masallaci aka yi sallah ba ka a ce kowa na azumi ni ba na azumi in kayi dan wannan kayi a banza a'a kayi ne yana mai imani da ban gaskiya da neman sakamakon abun Allah subhanahu wataala na biyar ko na biyar siyamu sitimin shawwal yana daga cikin ayyuka na alheri ayyuka na da'a ayyuka na samun lada na garabasa shine bayan ramadan ya wuce kuma akwai azumin kwana shidda na shawwal domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sama ramadana wa atba'ahu sittan min shawwal kana ka sawmud dahr manzo Allah ce to idan mutum ya azumci watan ramadan kayi shi da ikhlasi kayi shi da kyakkyawan niyya ka samu wannan garabata to bayan ramadan kuma sai a cikin wannan watan da yake bin ramadan shine shawwal kai kokari kai azumin nafila na kwana shidda da niyyar wannan azumi ta sittu shawwal to matukar kayi haka idan ka hada da ramadan da sita shawwal to azumin ga ladan sai zama kamar ladan shekara guda da cif shi ramadan kadai ya dau wancan saboda haka sai ka zama kamar kayi ma'ana shekara guda ne ramadan ya zama wata goma sita shawwal kuma ya zama ta biyu na shidda kiyamun ramadana imanan wa ihtisaban kuma ana so ka yi tsayuwar wata ramadan ma'ana na filfili imanin su ma wannan na filfili da zaka yi tarawihi ne ko kuma a'a tahajjudi ne duka abubuwa guda ne sunayen ne suka canza da lokuta in an ce tarawih ma'ana ita ita wadda ake yinta da farko-farko ita kuma tahajjud sai an kwanta an tashi amma dukan sunansu kiyamun layi to saboda haka yi su imanin wahati saban kana mai imani kuma mai neman lada a gun Allah subhanahu wa ta'ala domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma hadisi ya zo akai ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi duk wanda ya azumci watan ramadan yana mai imani yana mai neman lada Allah zai gafarta masa abin da ya gabatar na daga zunubansa na bakwai qiyamul lailatul qadari imanan wa ihtisaban kai kirdadi daren lailatul qadari saboda haka ba wasa ka yi tsayuwar daren lailatul qadari imanan wa ihtisaban ita ma kana mai ban gaskiya kana mai neman lada a gun Allah subhanahu wataala to shi ma matsayinta a hadisi kamar da manzo Allah ce man qama lailatul qadari imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi shi ma duk wanda ya tsayuwar daren lailatul qadari yana mai imani yana mai ban gaskiya to Allah zai gafarta masa dukkan abin da ya gabatar na daga zunubansa gabaki da duk sanadiyar waɗannan abubuwa kenan mu sani kowanne matsayinsa daban duk wanda ka yi ikhlasi to saboda haka Allah subhanahu wataala zai baka wannan sakamako kuma sa'annan wancan in kayi wancan kana da sakamakon wancan in baka yi ba baka da sakamakon in kai wanda ma'ana ga sunan kuka nau'uka daban-daban kowanne yana zaman kansa na takwas al-ijtihad fil ashr al-awakhir daga cikin kofofi hanyoyin alheri shine kokari a cikin goman karshe idan goman ƙarshe ta zo ta ramadan to saboda haka ƙara wuta ake ba na ƙara ƙoƙari ake limkawa ake da yawa su ramadan yana tafiya kuma ana ƙara nokewa ana ƙara kasalanci a'a shi ramadan yana ƙara yana ƙara tafiya to ana ƙara ƙoƙari domin zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance iza da khalal ashrul awakhir أحيا الليل وأيقظ أهله وشد بعثرة idan goman ƙarshe ya shiga to yanzu daren yake rayawa ga baki ɗaya inda ana sarkawa to yanzu ƙarshe raya ta ake gaba ɗaya wa aika a hala kuma yake tayar da iyalansa inda ba a tayar da kowa da kowa to yanzu kuma a goman ƙarshe kowa da kowa ake tayarwa wa shadda mi'izara sani manzo Allah yake dauran yake daure kyaftarsa ma'ana ne ba wasa mana yana nuna kokari yakan nisanci iyalinsa a wannan goma saboda haka domin mu dan ƙara kokari ƙara aiki mana shadda mi'izar yana nuna yana nisanta iyalinsa yanzu aiki ne gabaki da ibada ce ake na tara al'umra ma'ana da cikin ayyuka na alheri da ya gabata mu gabatar inda hali a cikin watan ramadan shine yin umra domin annabi mai tsira da amince Allah su tabbata ga shi ya ce al'umratu fi ramadan ta'jilu hajjatan aw hajjatu ma'i manzo Allah ta yin umra a cikin watan ramadan tana daidai da aikin haji ma'ana ladanta kamar kai aikin haji ne ko kuma kai a'a ladan yin umra a cikin ramadan kamar mutumin da ya zo ya aikin hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasan ya ce ta'jilu hajjatan aw hajjatun ma'i tana daidai ladan tana daidai da ladan aikin hajji ko kuma aikin hajji ma kamar kai aikin hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kun ga inda hali to saboda haka shi ma ka ai wasa na goma al-i'tikaf ma'ana shine yin i'tikafi itikafi shine a goman karshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya atakifu fil ashr al awakhir min ramadan idan goman karshe ya kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana shiga itikafi itikafi shine ya zamna a masallaci ya kebance ana buga masa dan haima dan tanci a cikin masallaci sai shiga ma'ana mutum ya kebance yanzu kau ganawa da ubangiji ake ibadodi ne ake ibadodin ma kuma ƙayyadaddu ne ba kowace ibada ba a'a saboda haka sallah na filfili azumi karatun alkur'ani nan amma mutum ba zai ɗauko wasu littattafai daban ba ya dinga karanta a'a kawai waɗannan ake so kuma sa'annan ba a hira surutu mutum ya zamana yana itika yana so a'a keɓanta ne bawa ne yanzu ya gana yana ganawa da ubangijinka in an gaji ba hana barci ba a kwanta a huta kuma an an tashi a sake nishaɗi ibada shi ne itikafi ma'ana manzala sallallahu alaihi wasallam yana kasance idan goma ta zo to ba fita masallaci yake zama ya itikafi itikafi kuma wata nau'i ne na ibada wanda da yawa yanzu ba a yin su sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da matansa manzo Allah har a bayan rasuwarsa matansa suna itikafi na sha ɗaya tafdirus sa'im shine ayyukan alheri a watan ramadan shine bayyawa mai azumi abun buɗe baki shi da mai azumi manzo Allah ce man fadara sa'iman كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر السائم شيئا yace manzo Allah ce duk mutumin da ya ba mai azumi abun buɗe baki duk wanda ya ciyar da mai azumi to yana da ladan wannan mai azumin daidai ba tare da kuma an rage ladan shi wanda ya cin ba a'a ba ladan ka ake ɗauka ba a ba wajen an ciyar da kai ba a'a wani lada ne daban Allah zai kirkira daidai irin ladanka ya baiwa wannan wanda ya ciyar da kai min ajal sa'in ba tare da an tauye maka ladanka ba kada wani ce a to tunda an aka ciyar da ni ana ba ni lada a'a ban ranji ba a'a kwantar da hankalinka ka cika shahani an mari'an shi ma lada ne na musamman ma'ana duk wanda ya ciyar da azumi in ɗaya ka ciyar ka kana da lada biyu ga naka ga na wancan in mutum uku ka ciyar to ka ga za ga zama hudu ga naka ga can to haka in goma haka daidai gwargwado abin da ka ciyar daidai gwargwado samun lada kenan saboda haka mu dage ifdaru sa'i ciyar da mai azumi baiwa mai azumi abin buɗe baki ko mun kankanin sa in kai da ikhlasi zaka samu wannan lada na sha biyu shine ta'allumul qur'an wa ta'alimihi karantar da alkur'ani ko karatun alkur'ani da kuma karantar da shi ka dinga yi kuma ka dinga karantarwa domin za Allah ce khairukum man ta'allama alkur'ana wa 'allamahu fiyayyanku shine wanda ya karanci alkur'ani kuma ya karantar da shi to kun ga yana cikin ayyuka da ya kamata mu gabatar a cikin wannan Ramadan kuma ayyuka ne da ake lallama kasu fiye da wani wata da ya fi Ramadan na sha uku zikirun lahi ta'ala wa iksarun minu ma'ana yawan ambatan Allah ambatan Allah da yawaita ambatan manzo Allah yana cewa ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikukum wa arfa'uha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqi adh-dhahab wal fidda wa khairul lakum min an talqaw al-aduwwa fatajribu a'naqihim wa yajribu a'naqikum qalu bala kala zikirin lahi ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce shin kuna so in ba ku labarin bi khairi a'malikum fiyayyen aiki wa azkaha mafi tsarki inda malikukum a wurin mahalicinku wa arfa'uha fi darajatin kuma mafi ƙara ɗaukaka wajen daraja wa khairul lakum min infaqi zabi wal fidda kuma abin da yafi mutum ya ciyar da zinare da azurfa wa khairu lakum min an talqal aduwa fatadribu a'naqihim kuma abin da fiye muku ku haɗu da makiya ku datse wuyan su wa yadrubu a'naqikum kuma su ma su sare naku qalu bala suka ce eh ya rasulullah muna so ka faɗa mana qala zikrullahi ta'ala wanzu Allah ce yawan ambatan Allah subhanahu wa ta'ala to wannan yana daga cikin ayyukan da aka fi so ta inda kake kana ambatan Allah subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar astaghfirullah wa atubu ilayhi la hawla wa la quwwata illa billah ma'ana mutum ya dinga yawaita kana tafiya ne a zamne ne a tsaye ne a kwance ne duka ambatan Allah kada mutum ya bari a wata ruwaya manzo Allah ta la yazalu salika radaban bi zikrillah kada harshen ka ya bushe da ambatan Allah ma'ana harshen ka ya kasance kullum danyace ki da ambatan Allah subhanahu wataala zaka ajiye zaka dauka bismillah zaka ajiye bismillah Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah ma'ana yawan ambatan Allah ta ko ina na sha hudu shine qira'atul qur'ani wa tilawatuhu karatun alqur'ani da tilawa manzo Allah ce ikra'ul qur'ana fa innahu yati yawmul qiyamati shafi'an li ashabihi manzo Allah ce ku dinga yawatan karatun alqur'ani domin alqur'ani zai zo a ran tashi kiyama yana mai ceton masu karanta shi ma'ana i kokari i kokari dan uwa yar uwa ki shiga cikin masu karatun alqur'ani alqur'ani yana ceton masu karanta shi to musamman kuma a cikin ramadan tirfile ake limkawa ake na sha biyar a nan za mu tsaya wa ganin tun da baramnan mai shiga ba shine muka dan tsawaita a yan waya a yi haƙuri kenan insha Allah na sha biyar za mu tsaya al-istighfar yawaita istighfar mazala ce man lazim al-istighfar ja'ala Allah lahu min kulli hammin farjan wa min kulli dhiqin maharajan wa razaqahu min haythu la yahtasib manzo Allah ce duk mutumin da ya lazimci istighfari to ja'ala Allahu lahu min kulli hammin farjan istighfari idan ka lazimce shi kana yin sa da ikhlasi kyautata niyya to Allah subhanahu wataala yana sanya maka farin ciki a cikin dukkan wani damuwa duk wani bakin ciki da ya dame ka in kana istighfari to istighfari zai yaye maka wannan damuwa zai yaye maka wannan bakin ciki wa min kulli dhiqin makharajan duk kwancin da ka shiga kai dinga yawata istighfari ki dinga yawata istighfari istighfari zai hudda maka wannan kunci wa razaqahu min haythu la yahtasib duk mai yawan istighfari kuma Allah subhanahu wataala zai arzuta shi ta inda baya tsammani ma'ana azumi arziki a falala ba na Allah subhanahu wataala zai sanya ma mutum farin ciki kenan mu yawaita istighfari istighfar yana buɗe duk wata kofa da ta toshe ma dan adam shi yasa Allah ta qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara Allah ta bake mu ana zan tsaya da fata abin nan kan daidai Allah ta ramu cikin ladan abin nan kuskure Allah ya fi mana bukatocin na alheri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata fasubhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah